الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وألل عقدة من لساني يفقه قولي bayan kuma na godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake sada mu a wannan majalisi na mai albarka na tafsirin manonin alkur'ani mai girma a wannan rana ta alhamis yau muna ashirin ga watan rajab dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da ɗaya ga watan biyu dubu biyu da ashirin da hudu miladiya muna fata Allah mana muwafaka muna cikin tafsirin suratu nuh alaihi salam daga da lokaci ke ta hannun kai ashirin ga watan rajab a darasi na karshe mun tsaya akan aya ta ashirin daidai insha Allah yau za mu tashi aya ta ashirin da ɗaya faɗar Allah madaukakin sarki قال نوح رب إنهم عسوني واتبعوا من لم يزله ماله وولده إلا خسارة نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزله ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا نعم ولا تزد الظالمين إلا ضلالا آه. الله تعالى يتي قال نوح الرب النبي نوح يتي يا أبني إنهم عصوني للي سوف متانينا wanda ka turo ni zuwa gare su sun fa saba mini wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara sai suka kauda kai suka raba gari da ni suka kama bin wanda dukiyar shi da ƴaƴan shi ba su dada mishi komi ba sai dai khasara wato wannan kuka da annabi nuhu alaihi salam ya kai wajen Allah maɗaukakin sarki bayan irin bayanin sai gabata Allah da ya gaya mana cewa lalle shi ya aika annabi Nuhu zuwa ga mutane shi Allah ce ka je ka musu gargaɗi kafin azaba mai yardi ta zo musu idan ba su yi imani da kai ba mun yi bayanin cewa wato su waɗannan mutane na annabi Nuhu alaihi salam su ne farkon mutane da suka fara faɗawa kan shirka a saman bayan ƙasa ta yi bayani zai zo ba ta sanin shirka ba ba ta bautan wani Allah ba su ne suka ƙirƙiri wannan su ne suka fare shi da wani mummunan aiki wanda za mu ishara zuwa gare shi mun kai kan gaban yadda shi ya amfani da su ya tunkuɗa su zuwa bautan wani wanda ba Allah ba to shine Allah ta'ala ya turo shi ce gaje wannan abin da suke yi suka kirkire shi su daina su dawo su rika bautawa Allah shi kadai idan ba haka ba azaba mai radi za ta same su wannan wato nauyi da Allah ta'ala tsora ma annabi Nuhu mun ji yanda ya bi hanyoyi na sabke wannan nauyi na kiransu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da barin kuma wannan munana ayyuka da suke yi yayi wa'azin nan da daddare yayi da rana ya daga ya yi asirce ya tara mutane ya musu ɗaiɗaiku babu wani salo da za a yi amfani da shi wajen kiran mutane wanda ibnuhu alaihi salamu bai yi shi ba kuma wannan da'awa tashi Allah ta'ala ya gaya mana sai da ta ɗauki tsawon lokacin da ya kai shekara dubu ba hamsin Allah ce wani ƙadar arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa 50 am sai dai zauna a cikinsu shekara dubu ba hamsin amma Allah ce wa ma amana ma'ahu illa kalli ai a cikin wannan irin ƙoƙari ka kalli irin salo da method da pedagogy da ya biyo na irin kiran mutane da karantar da su Allah da kai shi ce amma waɗanda suka yi imani da shi ma'ana ba su yi imani da shi ba daga cikin mutane sai mutane yan kaɗan to wannan wato ƙoƙari da kuma kai kawo da annabi nuhu yake tsawon wannan lokacin yayi yayi sun iya to shine sai yake yaje yake kai ku kai shi wajen Allah subhanahu wataala shine ma yake cewa ya qulu ta'ala mukhbiran an nuhin alaihi salam a wannan ayar yana Allah yana bamu labari akan annabi shi annabi nuhu amincin Allah ya tabbata a gare shi innahu anha ilayhi ma'ana dai shi dai da ƙarshen al'amari ya tattara komi ya mai da shi zuwa ga Allah. wa huwa al'alimun lalli la ya azubu anhu shai wanda shi kuma Allah shi ne wanda masanin da babu abin da yake fauce shi Allah ya san komi da komi kenan shi ne alamin nuna tattara wannan ya koma zuwa ga Allah ya ce Allah ka ji halin da nake ciki ba don Allah bai sani ba Allah ya san komi amma yaje yake kai kukan shi a wajen Allah subhanahu wataala wannan wata tare da irin bayanin da ya musu kaga wadda'awatul mutanawwi'a kaga ga irin bayanin da ya musu wanda ya gabata ga kira ma iri iri almustamilatu ala targhib taratan wat tarhib ukhra wani lokaci yayi amfani da usulubin annabawa bashiran wa nazira ya kwadaitar ya tsoratar haka na biru yake annahum asau duk da haka suka saba mishi wa kazzabu suka ci ƙarya yake wa khalafuhu suka raba gari suka canza hanya da shi wattaba'u abna ad-dunya suka bi ɗan duniya min man ghafala an amrillah suka bi waɗanda suka gafala game da al'amarin Allah kaga wannan kuka da annabi nuhu alaihi salam yayi wa al'ummar shi a wannan lokacin duk wani mai da'awa yakan yi kuka ya zuwa ga Allah subhanahu wataala kan wannan nawa masu karatu suke masu wa'azi nawa suke amma kan abi mai wa'azi daya a zo a saurare shi so guda an bi ɗan duniya waɗanda suka gafala game da lamarin Allah kana karanta Qur'ani wani waka yake ji a daidai lokacin wani fim yake kallo wani yana zaune a wani wuri yana zantattukan da Allah ta'ala ya hana wani kaza yake wani kaza yake wani kaza yake ga sunan burjin to irin wannan hali ne annabi nuhu ya gani a cikin mutane shi shine kai kukan shi wajen Allah cewa innahum asawi ni kam wanda nake kiran zuwa ga abin da zai amfane su duniya da lahira sun saba mini wattawa'u sai suka bi abna ad-dunya suka bi in duniya mimman ghafala an amri Allah daga cikin wanda suka rafkana game da al'amarin Allah yan adam yanzu a rafkana yake bayan Allah eh sai dai kawai ɗan kaɗan wanda Allah ta'ala wato ya ji kansu Allah sa mana ciki wa mutti abi malin wa auladin suka bi wanda Allah ta'ala ya daɗantar da shi da dukiya da ‘ya'ya wa huwa fi nafsil amri istidirajun wa izarun la ikram malice wannan abin da Allah ta'ala ya ma waɗannan jagorori nasu na ba su ‘ya'ya na ba su dukiya wannan Allah ce malice wannan istidiraj ne ma'ana talala ne Allah ta'ala yakan yin talara ga waɗanda suke masu saba mishi wa umri lahum inna kayni matin mutum zai ta saban Allah sai ga arziki yana ta zo mishi kaza yana ta zo mishi kaza yana ta zo mishi yana ta saban Allah layin shi karuwa take to idan bawa ya ga haka wallahi kuka da kanshi haka Allah ta'ala yake yi ga bayin shi wanda baya son su wanda baya nufin su da alheri baya nufin su da tsira amma duk bawa daga ya taba wani sabon Allah sai ya ji wani musiba ta same shi wallahi Allah yana san shi domin wannan kin Allah ta'ala yana yin haka ne la'allahu yarjun haka ke fara duk lokacin da ya ma wata al'umma azaba sai ce yayi haka ne dan su dawo ma'ana tun anan ka gyara amma ta kyale ka kai ta wata yawa kai da ranka yake so to ku ne irin wa kadhalika akhadhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid suno da Allah ta'ala in ya kama su ba sa kurcewa to su waɗannan jagororin mutanen annabi nu wanda Allah ta'ala ya matta'a su ya ba su waɗannan ababe wato talala ne wa dan yana karrama su bane ina ta gani da haka Allah ya ce wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu wa waladuhu illa khasara a wata kira an karanta wa wuldu kusan duka ma'ana ɗaya ne Allah ya ce wa makaru makaran kubba su waɗannan mutane na annabi nuhu waɗannan manya-manyan waɗanda su ne waɗanda ake bi Allah ya ce wa makaru sun yi makirci makaran wani irin makirci kubbaran mai girman gaske muja da yake cewa kubbaran ai aziman ibn zaid yake cewa kabiran duka dai ma'anar ɗaya ce ina ta gani ma'anar zancen wa makaru makaran kubbara waɗansu suka ce wato sun yi kiran ƙarya sun dangana wa Allah kuma sun ƙaryata annabawan Allah wannan shine wa makaru makaran kubbara wadan suka ce wa makaru makaran kubbara ma'anar zance shine sun yi makirci makirci babba bi atba'ihim game da wanda suke mabiyansu su manya manyan suka ma ƙananan mi makirci makirci babba ta yaya fi taswilihim lahum bi annahum alal haqqi wal huda ta yadda suka nuna wa waɗanda suke masu bin su suka nuna musu cewa ai ku kuke kan gaskiya ku kuke kan shirya alhali mun suke kan mata kenan manya-manyan suka nuna ma kananan cewa kai da Allah ku rabu da shi ku kuke addinin ku na da kakanni ku kuke kan daidai ku kuke kaza ku kuke kaza to wannan shine makircin da suka musu makirci babba kamar yadda Allah ta'ala ya ba mu labari a cikin suratu saba wanda a kiyama su kananan za su zargi manyan da irin wannan la'ajin da irin wannan wato harshen da irin wannan yare za su ce musu bal makarun laili wan nahar bari ne kananan ne wanda su aka badda suke ga wanda suka badda su a kiyama ne wani Allah ke ba labari abinda zai afku kananan sai su ce ma manyan bal bari dai makarun laili wan nahari makircin ku ne ku waɗannan jagororin da dare da yi iz ta'amuruna na lokacin da kuke umurtan mu an nakfura billahi mu kafirce wa Allah wa naj'ala lahu andada musanya wa Allah ta'ala kishiya kuke nuna mana cewa wannan shine addinin na gaskiya wannan shine wato kaza shine kaza shine kaza Allah ce wa sarru nadama talamma rawu azab a ransu kowa zai ji takaici lokacin da saka azaba wanda kuma wato a kiyama babu gyara bawa zai iya yin komi anan ya tuba ya gyara anan duniya Allah ya rushe wannan falalan Allah ya bashi wannan dama amma idan ka kuskura ka je wa Allah kana shirka kana mummunan aiki wanda Allah bai gafarta maka ba to Allah za ka dandana can babu nadama babu janyewa ina ta gani to wato makaru makaran kubara ma'ana wani irin makirci ne suka musu shine makircin da suka nuna musu cewa kai kuma biya akan gaskiya muke wannan addini namu shine ne daidai kaza kaza kaza kaza wa qalu suka ce musu la tadharunna alihatakum kada ku yarda ku bar allolinku wannan da'awar da annabi nuhu yake sabon addini ne kada ku bar addinin iyayenku da kakanni la tadharunna alihatakum kada ku bar allolinku wala tadharunna waddan a wata wato a wuddan biddanmi ko kuma bi bilfata kenan kada ku bar gunki wad wala suwa'an ko suwa'a wala ya gusa ko ya gusa wa ya uka ko ya uka wa nasarar ko nasarar waɗannan wato kamar da malaka cewa hazihi asma'u asnami waɗannan sunayen gumakansu ne allaci kanu ya abuduna hamin dunillah waɗanda suka kasance suna bautawa koma bayan Allah to wannan bautan waɗannan gumakan ne suke yi annabi nuhu alaihi salam ya zo yake kiransu su daina su tuba su koma zuwa ga Allah shine suka mishi irin wannan jafa'i suka mishi irin wannan kiyayya ga kishi ga hantara ga sumarwa ba a san gane shi a rihe kai a rihe kunnuwa ba abin da ba a nuna mishi rike ya yana kiransu su bar bautan waɗannan gumaka su bauta wa Allah su ko manya-manyan suka ce musu a'a kada ku yadda ya raba ku da addinin ku kada ku waɗannan gumaka suka zana musu sunayensu a imamul bukhari ya fitar da hadisi daga abdullahi dan abbas yake cewa صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب waɗannan gumaka da muka ji sunayensu na zamanin annabi nuhu sun kasance a zamanin larabawan da aka aiko manzo sallallahu alaihi wa sallam domin ya riske su suna bautan gumaka a kaba kauyen 300 da wani abu kowa yana da gumki a gida yana da a kasuwa yana da a kanti yana yawo da shi yana kaza yadda kasa dai kamar laya a kowa da allah shi kala kala to haka wancan lokacin suke wato lokacin da Allah ta'ala ya yi ruwan tufana waɗannan gumaka gaba ɗaya wato da turɓaya da ƙasa suka binne su sai bayan lokaci mai tsawo shaidan ya nuna da ɗaya-ɗaya ke nunawa waɗanda suke ma'ana a masu bauta wani Allah yake nuna musu ɗayan yana nan a tono shi haka haka aka tono aka dawo ake bauta musu kuma bayan Allah kamar da Abbas wato ya ya ambata cewa shi wad ya kasance wato kabilan kan su suke amfani da shi a wani wuri ana kiran shi daumatul jandal shi kuma suwa kabilan huzail take bauta mishi ya gusa kuma kabilan murad to haka dai za ka sami su ɗaiɗaiku wato suna ta sun rarraba waɗannan gumaka kowace kabila tana bauta ma wato waɗannan gumaka na zamanin annabi nuhu alaihi salam wato a ruwa ya tabla ɗan abbas yake cewa wa hazihi asma'u rijalun salihin waɗannan sunayen da kuka ji da wad da ya uka ko da nasuran da ya huta waɗannan sunaye sunayen bayan Allah ne managasta mutanen kirki salihan bayi ne shehunne ne waliyayi waɗannan wanda kuka ji waɗannan masu sunayen waɗannan gumaka da wad da suwa'an da ya husa da ya uka da nasuran duka waɗannan bayan Allah ne managarta waliyan Allah an yi su a zamanin tun bayan annabi adam kahun turo annabi nuhu suka rayu mutanen kirki ne kamar da na faɗa muku dama bayan annabi adam alaihi salam sai da aka yi ɗaruruwan shekaru ba a san shirka ba sai da waɗannan mutanen suka rasu waɗannan waliyan sai da suka rasu ba abin da suke yi a rayuwarsu sai kusantar da bayi zuwa ga Allah karantar da su tauhidi ɗora su aka ɗabi'u kyawawa waɗannan su ne ayyukansu to shi na ba suke cewa ragartattun mutane ne min qaumi nuhin alaihi salam na mutanen annabi nuhu aminci Allah ya tabbata gare shi falamma halaku lokacin da dukkan waɗannan salihan bayan suka rasu aw ash-shaytanu ila qaumihi sai shedan yazo wato yayi wahayi ya tusawa mutanen annabi nuhu wanda waɗannan salihan mutanen suka rayu a zamaninsu suka ya tusa musu cewa a ninsibu ila majalisi ai yaya za a irin waɗannan manya-manyan malamai kuma su rasu shi kenan shi dai ce a yi gumaka kowane shehi a yi gumkin shi sai a zo a inda yake darasin kamar da ne halkar shi sai a zo a yi shi a zaune aka yi na wadda aka yi suwa'an ya rusa kowanne aka yi ci kowanne a sanya gumkin shi fi majalis ila majalisim zuwa ga mazamninsu allati kanu yajlisu na lokacin inda suke zama suna bada darasi suna wa'azi suna shirye da bayan Allah wasammuha bi asma'i waɗannan gumakan da suka zo suka yi a wajen waɗannan managartan bayin sai suka sa musu sunan waɗannan shehunan an gane inda wadda yake karatun shi sai aka zo aka gunki kamar shi sai ake kiran gunki mi waddan suwa aka yi gunki aka ce aka samun shi ma suwa haka suka kasance wato fafa'alu sai suka yi farkon al'amari kaga shaidan da ya zo musu bai zo musu da cewa ku zo ku bautawa ku yi hotonsu ku zo ku rika bauta musu ba ka yi ce musu a yi arkatina da su don kun gansu za ku tuna irin abubuwan da suke karantar da ku sai ku sami ƙarfin gwiwa kuna yi kaga ya haka ce musu wannan mutane suka yi suna ganin kayan kirki falam tu'bad a lokacin ba a bauta ma waɗannan gumaka ba hatta idan halaka ha'ula'i har sai lokacin da waɗannan su wanda shaɗan ya zo ya ruɗe su yasa suka yi waɗannan gumaka su ma suka rasu sai ɗiyansu suka zo ɗiyan ɗiyansu suka zo wata nasa ilmu sai ilimi ya tafi dukkan masu ilimin suka tafi obidat sai aka dawo ki bauta waɗannan gumaka shaɗan ya zo ce musu yau ku ba ku sani ba ɗan iyayenku bautar su suke in suna neman arziki zuwa suke su roƙe su in suna son aihuwa wajen su suke zuwa in suna son lahiya wajen su suke zuwa in suna son aihuwa wajen su suke zuwa suka ya tsantsara musu ko aka za ka ci gaba da bautar su ina ta gani wannan shine horkon shirka saman bayan ƙasa shi yasa shekul islam muhammad bin abdul a cikin littafin shi kitabu tauhid yayi babi ya ce babu ma ja'a anna kufra bani adama wa tarkihim dinahum huwa al-gulu anna sababa kufra bani adam wa tarkihim dinahum huwa al-gulu fi salihin yace baban da yake bayani akan cewa sababin kafircewa iyan adam da barin addininsu shine huce gona da iri a cikin bayan Allah managarta kamar yadda ya abu ga mutanen annabi Nuhu alaihi salam ya fara kawo hada Allah madaukakin sarki qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum Allah ke ce ya ku ahlul kitab kada ku huce gona da iri a cikin addini me ma'ana wannan kaga waɗannan mutane sun zo da wata bid'a da haka dama mafi yawa kowar bid'a aka buɗe ta to ta kan kawo zuwa kafirci kaga wani sabon abu ne a cikin addininsa baya cikin sai kirkire shi daga ƙarshe kuma ya zama tomi shine ƙarshen musiba a ce ɗan adam yana bauta ma wani wanda ba Allah ba to shine ƙarshen taɓewarka to wani ƙofar da suka bude kaga ta kai su bautan wani Allah subhanahu wataala to wannan sababin shi ne al-ghuluwu fi din huce gona da ita cikin addini a cikin wannan babin sai kawo aya ta biyu ita ce wadda take cikin wannan suran wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wuddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasran wa qad adallu katira sai ya kawo wannan kissar wanda annabi Abdullah da Abbas ya ambata sannan sai ya kawo hadisai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake hana huce gona da iri a cikin bayan Allah managarta mun zo yake cewa la taquruni kama aqaratin nasara ibn maryama ko isa ibn maryam yace inna ma ana abdun fa qulu abdullahi wa rasul haka manzo sallallahu alaihi yace kadda ku dauke ni ku kamba bani ku yi mini ku huce gona da iri cikin lamarina kamar yadda nasarawa suka yi a cikin lamarin isa ɗan maryam ni bawan allah ne in ji annabi sallallahu alaihi sai ya umarce mai ce ku ce abdullahi wa rasul kaga shi ne mafifici duk wani shi ne a ba zance ma wani shugaban annabawan allah ya ce a cikin lamarin shi shi kan shi kadda a fice gona da shi kuma da ake samu waɗansu sukan yin haka nan kin su riga ba shi haƙƙin Allah ya san gaibi ko in aka roƙe shi yana ji yana arzuta yana kaza yana kaza wanda waɗanda duka ba mu yi su ce Allah subhanahu wata to wannan shine hannun da manzo sallallahu alaihi wasallam yi kuma yake cewa a la taghlu fi din fa inna ma ahlaka man kana qablu qablakum al-ghulu fi din haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku wuce gona da iri a cikin addini abin da ya hallaka wannan suke kafin ku wuce gona da iri a cikin addini ka kalli mutanen annabi nuhu wuce gona da iri ya kai su zuwa ga wannan bautar ta wani Allah ya kawo hadisi na karshe halakal mutanatti'una halakal mutanatti'una halakal mutanatti'una manzo ce masu wuce gona da iri a addini sun hallaka masu wuce gona da iri a addini sun hallaka sai ne faɗi su uku sallallahu alaihi wa sallam don haka wato yana daga cikin babban abin da yake kai mutane bautar wani Allah huce gona da iri domin a cikin wani littafi a wannan babin ya kawo matsaloli a ƙarƙashin wannan babin yadda kawo matsala guda ashirin daga cikin matsalolin ya yi bayanin cewa abin mamaki ne wanda shi ma kuma abin mamaki ne ya ce kalli waɗannan masu bautan wani Allah sukan karanta wannan ƙisar su karanta wannan sura su karanta wannan ayar a tafsiri ya ce har a kawo wannan ƙisa a karanta amma kuma abin mamaki sun kasa fahimtar saƙo da kuma wato irin abin da ya wakana a cikin ƙisar ga mutane annabi Nuhu alaihi salam sai ka ga malami ya rasu an yi hoton shi wannan ɗifkal asal da ku da mutanen annabi nuhu daidai da daidai ne a ce wani malami dan nagartar shi dan shi malam wani ne kuka yi hoton shi saboda ku rika jin daɗi kakkumance shi kuna girmama shi yin hakan zai rika janku zai rika janku har ku je ku rika mutane shi murin za a rayuwa mun gani a idan mu ya maimaitu a wannan zamanin ba kowa yake ce shehu bane akan kulla hoton shi a sa a wuya dan mi wai dan ya kare mutum ga mummunan al'amari kuma ya ije maka mummunan al'amari ya janyo maka alkhairi ka samu albarka wannan shine ainihin bauta wannan ba wanda ake ma sai Allah kaga wani yayi in na ga wani hoto a wani wuri wato eh sai ya shin hudashi to zai yi bambancin shi ya kawo gumki a gaban shi aji gumkin wannan malamin ya aji a gaban shi da hoton shi duka ɗaya ne kana ga abin an tsoratar da mu Allah ya ja hankalin mu mu kiyaye ga yadda waɗannan mutanen suka shiga wannan halin amma yanzu mutane shi suke aikata to shi ma da ce abin da yake da shi kanshi abin mamaki ne waɗannan mutane suna karanta ƙur'ani su karanta wannan surar su yi bayanin har da wannan kissar da wannan tafsir na Abdul Abbas amma kuma sun kasa fahimtar ina aka sa gaba lakin yana daga cikin wato hallaka ɗan addini duk inda aka ce da ka wallahi ka tsaya kan ka ƙara gaba kan da ka dawo baya inda aka ce nan ne nan ne tsaya amma wala daga ka wuce gaba ko ka yi dama ko ka hagun to ka fara tahiya kenan ka fara nisa da addini kenan Allah da tarda mu dan haka ne wato wannan yanzu kwanan can malam jafar Allah shi shi da gafara ai waɗannan waɗanda suke dama jahilin suke kai wannan abubuwa waɗansu kawai suka fara hotunan shi irin da ake na mawaƙa na wasu shugabanni na wai wanda ake fotokola ana ruwa kawai sun wasu kai shi birjik in an zo wa'azi sai a shinguda wallahi da malaman suna suka yi jan ido suka tashi da gaske suka yaƙi wani abu shi ma to ka gani mutum ya tsawon rayuwar shi yana yaƙi akan abu to yana mutuwa ba ci sa'a ba in bai samu wani bayan kirki wallahi ga abota musu kuma bayan nan yanda dai kaga wannan waliyan salihan bayan an musu to wallahi duk wani madagarcin mutum in yayi wasa dama tun kana raye to wallahi ka ka fata shi da dokta rijelin profesa ya tashi ni na jiro bayanin shi sosai yayi bayani aka jama waɗanda mutanen hankali a kwakwace duk masu wani abu tukwana aka samu lahiyar wannan to wala da kyale aka yi yanzu a gani wani yana burge shi ajo aziz sai dora a inji wannan yasa kaza sai ga an fara sawa dan neman albarka shikenan bauta ta zo haka fa abin yake tafiya Allah ya tarda mu dan haka ilimi addini ne da ilimi sai ana karatu jama'a sai inda ra'ayi ne ra'ayin dan adam to yakan iya tunkuda ka yanzu ai mu a tunanin mu a ra'ayin mu sai mu ga abin aika wani mai kyau ne wannan mutumin kirkin kalin da ya da'awa mutane suka gaggane aka yi kaza ai in gan shi ma a bayan salula ta dan sa ina ganin shi ai mai da mai kyau ne a masallacin mu dan kakkafa ai ba a hankalin mu to amma wannan din kuma shine ainu shar shine hakikanin shar daga nan za a ji mutum su ko da ku na farkon ba ku yi ba da za ka kyale wallahi waɗansu suka zo daga baya to motar za ta yi kamar yadda zuwa ga wata shi wannan yanzu ana bauta musu Allah ya tarbi to wannan mutanen na annabi nuhu alaihi salam kun ji da yadda lamarin ya kasance bayan allah ne tun daga annabi adam managartan bayi suna nan suna nan suna nan kawai daga mutuwa su shirya yanzu ya shirya ma dan adam wannan gadar zaren muka hau shi kenan sai ga ana bauta ma wani allah shi ne farkon aiko ma'aiki shi ne annabi nuhu alaihi salam an ga an fahimta ko inda za a tambaye ka annabi nu annabi adam annabin Allah ne to amma shi wajen wa ka aiko shi an aiko shi wajen wani ba aiko shi wajen kowa ba ya sabko sama bayan kasa ya yi hidiyan shi wayin da Allah ke wuce suke aiki tare to sauran annawa ga baki ɗaya za ka ga wasu ne suke laihi sai a har ana taro ɗaya ce ka je ka gaya musu wani abu ba shi da kyau su yi kaza su bar kaza su yi kaza su bar kaza to awwalur rusul shine nuhu alaihi salam farkon annabawan da Allah ta'ala ya tura sama bayan kasa shine annabi Nuhu alaihi salam wajen waɗannan da waɗannan mutane masu bautan waɗannan gumakan Allah ce to kaje ka musu waɗannan bayanan ya shekarar dubu ba hamsin yana bayani amma ka kalli irin mu'amalar da suka mishi kuma kaga abin ai da wahala dama yanzu su sun tashi sun iyaye su suna wannan al'amari kuma suna ganin addini ne yanzu a kowane zai yaƙi wannan abin su ce sun yarda kaga yana da wahala to haka aka ta gumurzu aka ta kai kawo aka yi ta kai ruwa rana abin da bai kyau ba Allah ta'ala ya ci gaba da cewa wa qad adallu katira a sababin waɗannan gumakan wallahi ɗiyan adam da yawa suka bace a da da kuma a yanzu in dai ba ƙurar da hadisi kake bi ba to wallahi baka yasa ba za ka rika bautawa gunki wallahi saboda idan ka je kabari kana roƙon shi wallahi bautar shi kake kuma wannan kin watan ne gunki ne manzo ya ce Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad manzo ce ya Allah kadda ka sanya kabari na ya zamanto gumki ana bauta mishi kuma Allah ya karbi wannan addu'ar kai zan da wannan kabari a hannun ɗan bid'a yake la ilaha illallah amma karban addu'ar manzo wanda Allah ya yi sai ya kasa su a hannun ahlus sunna kuma dare da rana a wurin ga wato malamai nan na sunna kuna zawa idan baka ji larabci ana ga maka abin da ya dace a yi a wuri daga an ga za ka kauce hanya ga askara nan sai a ce yalla barurin ta haƙiƙan game da addu'an annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan bautar gumakan ya batar da mutane da yawa wani ya bauta ma gumkin wani ya bauta ma hoto wani kabari duka dai matsayin shi watan ne ma'ana ko ya zama sanam ko watan to Allah ya ce wa qad adallu kaseera yani al asnamu allati ittakhazuha adallu biha khalqan kaseera mana waɗannan gumakan da suka dau suka rika kuma bayan Allah wallahi sun bar da bayin Allah masu yawa fa innahum istamarrat fa innahu istamarrat ibadatuha fil quruni ila zamanina wato bautan waɗannan gumakan ya doge karnannuka har zamaninmu har zuwa da zamanin namu zamanin larabawa da waɗanda suke ba larabawa ba mutane ɗin adam kala-kala da shirin ana bautan gunki iri-iri to wannan bautan gunkin ba ƙaramin matsala ba ne na haka annabi ibrahim alaihi salam ya addu'a yana addu'a wa kanshi da 'ya'yan shi yake cewa wa junubini wa baniya an na'budu al-asnam ya nabi ibrahim yace ya Allah ka nisantar da ni da ni ka nisantar da ni da ƴaƴana game da bautar gumaka sai yace rabbi ya ubangiji innahunna kaga wannan gumakan adlanna kaseeran minan nas wala sun batar da mutane masu yawa da yawa suna bautar gunki wani sani ba suna bautar wani Allah ba su sani ba to lamarin gumakan nan ya batar da bayin Allah mai yawa kenan ce wa kadi adallu kasira annabi nuhu yace wala tazidu na illa dalal wato lamari ya baci kenan annabi nuhu yace wala tazidu na ya Allah kadda ka dada wa azzalimai komi illa dalalan sai dai bata alhajar annabawa wato idan mutum zai addu'a idan bacecce ne bata mana addu'a za ka yi allah ƙara batar da shi za ka yi ne allah shi da shi ko ba kama to amma anan annabi nuhu ya yi addu'a wala ta zidi zalimina illa dalalan azzalimi allah kada ka ƙara musu komi sai bata su je su yi taɓace allah sarka su shiryu za mu ga dalili mala ce du'a'un minhu ala qawli wato wannan addu'a ce mumuna ta annabi nuhu alaihi salam akan mutanen shi litamarrudihim wa kufrihi saboda tsaurin kansu da kafircin su wa inaduhum da kangarewar su dalilin da yasa annabi nuhu alaihi salam yayi musu wannan addu'ar yayin da Allah subhanahu wa ta'ala wato ya ce mishi ya nuhu innahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana Allah ce mishi lan yu'mina min qaumika illa man qad amana haka Allah ce mishi ya kai nuhu daga mutanen kafar da ke yau ai kofa ta rufe ba mai ƙara yin imani daga cikin mutane kawai wanda suke yi wani wannan kawai shikenan ba ba ƙara imani to yanzu irin wannan da Allah ta'ala ya gaya musu cewa ba su ƙara imani to wacce da zai musu sai dai ƙara su ƙara bacewa saboda in bata yayi bata yayi bata to halaka take zo a gusar da sau bayan a saman bayan ƙasa a huta a wannan addu'ar kuma kama da a musa ala fir'aun kamar yadda annabi musa alaihi salam shi ma haka da ya ga kafircin fir'aun ya yi kafirci abin ya yi tsauri shi ma ya ma annabi mana ya ma fir'auna mummunar addu'a da yake cewa rabba natmis ala amwali annabi musa ya ce ya allah ka shafe dukiyoyin su fir'auna wasu dud ala qulubihim allah ka daure zuciyarsu fala yu'minu kadda su imani hatta yarau al'azab al'alim har sai sun ga azaba mai radadi to dana annabawa ne na Allah kuma Allah ne yake sanar da su amma kai a yanzu ba za ka ja ka ba kawai kaga wani kace ya Allah Allah sawa da kai imani a'a dan mai shirya ne Allah shirye shi in bayya shiryuwa kuma to Allah kai kai sanin abin da ka mishi abin da ya dacewa da shi shi ka ne ka tsaya ina ta gane saboda mumini dukkan wata addu'a da za ka yi ta alkhairi to kamar kana wa kanka gata ne da za ka ga wani can a lalace yana wucewa ka ce kai Allah ka shiryar da wancan to Allah zai turo mala'ika na musamman ya yi ma'adda kai ma Allah shirye ka to kaga yin addu'a ta alkhairi yi wa kai ne naka baya dacewa ka kama waɗansu addu'a mummuna su waɗannan annabawan Allah ne Allah ya tsinkaya musu abinda kai baka sani da su waɗanda mutanen ba su ƙara imani malice wa ƙadis ta ja ballahu ne kullum minan nabiyai ne fi ƙauni Allah ya karɓa ma duk waɗannan annabawan guda biyu annabi Musa ya wannan addu'ar Allah ya karɓa ya Allah ya ce ƙala ƙadi ƙadis menene قال قد أجيبت دعوتكما قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل المجرمين هكا الله يجي قال الله يجي مسو أجيبت دعوتكما حقيقة للي تبس أن كربا مكو أدعوكم واني النبي موسى لا النبي هارون don annabi Musa ne ya ce Allah ya Allah Allah annabi Harun yana ce amin amin to malamai suka ce kagare ya sun yi addu'a ko kuma Allah ya ce ya karba amma ba wani ba hallaka firawuna ba da aka shekara arba'in wani ana kawo wannan isa ce wajen kadda ka yi gaugawa wajen addu'a kai dai ka yi ta yi za ka roƙi abin yau ka yi ka yi wato Allah zai karba amma ta yi wa za ka samu ba sai nan da shekara goma abin zai zo kuma a wancan lokacin da don Allah shi dacewa shi sanin yaushe ne kamata a baka wannan alamu ta yi ku roƙi abu a yanzu sharri ne a gare ka shi kuma Allah yana son ka baya son wannan abin ya same ka sai a ce to an karɓa to amma wanzu ba za a baka shi ba sai lokacin da ya dace sai a baka shi kenan waɗannan annabawan gaba ɗaya Allah ya karɓa musu addu'o'insu annabi Musa da annabi Nuhu wa ugrika ummatahu bi takdhibihim lima ja'ahu bihi kina waɗannan mutane waɗannan mutane na annabi nuhu Allah ta'ala sai ya dirmiya su a cikin ruwan dufana saboda ƙaryata da abinda annabi nuhu ya zo da shi na'am sai Allah ya ci gaba da cewa مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تضرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا na'am Allah ce mimma khadi'atihim saboda irin kurakuransu da manya-manyan laifukansu su suwa mutane annabi Nuhu alaihi salam a wata kira an karanta khatayahu duka dai ma'ana ɗaya ne Allah ya ce uguriku sai aka dirmiyar da su cikin ruwa min kasarati zunubihim saboda yawan zunubansu wa utuwihim wato da girman kansu wa israrihim da kuma dogewansu ala kufrihim akan kafircinsu wa mukhalafatihim rasulahum da kuma saba ma annabinsu sakamakon wannan ne Allah ta'ala ya musu wannan mummunan sakamako wannan kuma shine fa'idar kissa ta Qur'ani kai ma bawan Allah ne wanda Allah ta'ala ya halicce ka ya aiko maka annabi ya sauko maka da littafi sai aka baka labarin cewa akwai waɗansu irin ka kafin kai an aiko musu annabi an ba su littafi to sai suka butulce sai suka yi suka yi suka yi sai ga abin da ya shaye su kenan wannan jan hankali ne a gare ka kai wannan ya kasance maka darasi ne ina ta gani darasi ne wanda yake babba wanda bayanin shi a fili yake wallahi da ka sa ma annabin da aka turo maka baka bi shi ba ka mai tawaye to a irin abin da ya same su kai ma zai same ka ba ya maka tufanu ba ba sai an maka tsawa ba ba sai an sauko maka iska ba ko ba sai an maka juyin waina ba Allah yana rundurin Allah dewa ne Allah yana iya kama ka da abin da ya ga dama ina tana ana fahimta da haka su waɗannan saboda yawan zunubinsu da tsaurin kansu da dogewansu akan kafirci da sabawa annabinsu uguriku Allah ya dirme da su a cikin ruwan tufana fa udkhilu naran aka shigar da su cikin wuta malaiku nuqilu min tayyaril bihari ila hararatin nar daga wato kadawa daga guguwar ruwa wanda aka hallaka su ciki me za su yi a ba mutuwa ba za su yi ba daga nan kuma sai wutar jahannama shi ne uguri ƙofa udukin na ta Allah tsari haka Allah ta'ala ya musu to duk mutumin da yake mai sabawa na ba'ala na bebin karantar wasu wala na zai mummunan azaba a nan ka mutu kuma kana karewa wuta ce domin duk mutumin da yake cikin barzaku in mutumin kirki ne tun daga nan zai fara ne zai fara girban sakamakon shi mu kyakkyawa in mutumin banza ne tun daga nan zai fara girbar mummuna abin da shirka tun daga kabari ba mutane firan Allah ke gama cewa annaru yu'raduna alaiha ghuduna wa ashiya wannan haka kenan ai barzaku ne kuma wa yawma taqumu sa'atu udkhilu ala fir'aun ashad al'azab a kiyama kuma za a sa su kenan kahin azaba tun yanzu ana nan ana ana azabtar da su to duk mutumin da ya kasance haka to haka Allah ya kasance da su mana aka dirme da su suka ruwa aka musu azaba aka kashe su daga nan kuma fa udkhilu naran sai aka shigar da su wuta Allah ya ce falam yajidu lahum ba su samu ba a tare da su ko a gare su min dunillahi kuma bayan Allah ansaran wanda zai wasu dauki duk wanda ya kama kan karki Allah Allah zai kama ka dauki amma Allah kama ka duk duniya wanda ya sai kama ka dauki wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi shi Allah yana kama mutum dauki amma ya kama ka ba wanda ya sai kama mutum dauki malaka lam yakul lahum mu'in ba su da mataimaki wala mughith ko wanda zai kawo musu dauki wala mujir ko wanda zai kubutar da su yunqizuhum min azabillahi wanda zai kubutar da su ya tsamar da su daga azabar Allah ba kamar da Allah ke faɗa ne la asima al-yawma min amri llahi illa man rahim ai babu mai kare mutum a yau idan Allah ya saukar da azaba to babu mai kare mutum a wannan yinin da azabar ta sauka sai wanda Allah ya rahamshe shi shi ne da ya imani amma ba kai imani ba kana cikin azabar Allah Allah ya ci gaba da cewa wa qala nuhu rabb annabi ruhu ya ƙara da addu'a kaga can ya ce mana Allah kai ya ƙara ma a zalimai komai sai bata suka bace suka lalace ne lalace Allah ya ce ba mai imani wa qala nuhu rabb annabi nuhu ya ce ya Allah la tadar alal ardi min al kafirin dayya ya Allah kadda ka bar koda kafiri daya a saman bayan kasa ta hallaka su me amfanin su tun da alace musu musu imani malaman tafsiri sun ce sai ka ga mutum ya janyo ɗan shi sai ya nuna ma annabi ne ce kaga wannan latijon kadda kalamu ce makaryaci ne ni ma da ina yaro haka baba na janyo ne zai nuna mun shi haka suke ma ɗiyansu wasiya ga annabi ba irin walakanci da bai gani ba Allah ya yi ya yi shekara dubu ba hamsin Allah ce wanda suka yi imani ɗan kaɗan ne aka ce kuma bai ba wanda zai ƙara yin imani daga cikin mutanenka sai wanda suka yi kalas to shine kuma ga tobi amfanin su daga mutum ya aiki da sai ya zo shi ma ya ɗora shi makareci ne kakkabi shi shikenan yaro ya rike a kan shi shi ma in ya mutu shi ma haka zai zo ya ci da haka kenan ya ce ya Allah kadda ka bar wani mutum ɗaya a saman bayan ƙasa mana la ta turuk ala wajihil ardi minhum ahadan mana ce wannan siga ce ta mana ta'kidun nafi kenan kar a bar kowa da yaron wahidan Allah ta'ala sai ya karbi wannan addu'a ta shi fa ahlaka jami'a man ala wajihil ardi min al-kafirin sai Allah ta'ala ya halakar da dukkan waɗanda suke saman bayan ƙasa inda kai kafiri ne duk wanda yake inda yana sama bayan ƙasa kafiri ne Allah ta rahidi halakar da shi hatta wala da nuhin har ɗan nuhu da kanshi wanda ake da shi kan'ana a gwalman tafsiri shi da kanshi Allah ta'ala ya halakar da shi kenan ɗane na tsatso na annabi nuhu ma'ana ya ɗane na annabi nuhu na tsatson shi wanda ya mai tawaye lokacin da ruwa sama ta keci ƙasa ta keci Allah ya umarci sama buɗe ƙohoyinki ƙasa ke ma kaɗo ruwa sama da ƙasa ƙasa ruwa sama mana sama ruwa ƙasa ruwa da ruwa ya fara tangal-tangal annabi nuhu ya ga ɗan shi bai shigo jirgi bai ce ya bune yarkan ma'ana ya ce ɗana ka zo mu kawo ta da nuhu wala ta kuma alkafiri kada ya kasance daga cikin waɗancan kafiran kusan da ya buɗi baki mai ce sa'awi ila jabalin ya asimu ne min alma sai nuna wani dutse mai tsawo sai ce ka kalli wani kai kafiri ko kafiri babanka gashi wannan caya zan je sama wancan dutsen zai tseratar da ni daga ruwa annabi nuna ce mishi la asima li yawmin amri llahi illa man rahim yace a yau ba babu mai tsira ba wanda zai samu kariya game da azabar Allah sai wanda Allah ya tsira ta shi ɗaya ce naƙiya ba bai na yaka naƙiya Allah ce wahala bai na humar mawushu suna tattauna nan kawai guguwar ruwa ta zo kawai ta kada ya yi can kawai ya ce Allah ce fakana min al-mughraqi ya kasance daga cikin wanda suka dame suka halaka baba da da annabi nuhu bayan komi ya ƙare an ce sama ta dakatar ƙasa ki tsotse jirgi ya je ya tsaya ya ce ƙala rabbi inna bani min ahli ba Allah ya ce ya Allah ɗana yana daga cikin iyalina ko kuma Allah ka ce za ka tsiratar ni daga iyalina ya ce wa inna wa adakal haq alƙawalin ka gaskiya ne Allah kai ne mafi hukunci masu hukunci Allah ce mishi ya nuhu innahu laysa min ahli wani ba daga cikin iyalinka innahu amalun ghairu salih yayi aiki ba ba managarci ba Allah mai kashe ni fala tasalni ma laysa laka bihi ilm daga yau kada ka ƙara tambaya ta abinda baka ilimi akan shi inni a'iduka an takuna min al-jahilin ina jiya baka tsoro kada ka zance daga cikin jahilai shi kana da bidun gabar lamarin to haka tunda Allah ya addu'a Allah ya kashe duk wani kafiri shi ma kafiri ne da haka za ga a ta a musulunci babu alaƙa tsakanin mumini musulmi da kafiri uban musulmi da ɗan kirista ne babu gado ɗan bai gadon uban uban bai gadon ɗan ba a gado da haka alaƙa ta musulunci ta addini ta fi ƙarfi akan alaƙa ta yi shi za ga zamanin sallar salama akwai da suka kashe ɗan uwansu ma saboda ɗan uwantaka na musulunci saboda haka ta wannan musulmi wannan kafiri ne an yi firaku kenan to haka ya kasance wannan ruwa ya zo wato ya gama da su ga baki daya annabi nuhu yake gaya ma Allah dalilin da ya sai wanda da ya ce innaka ya kai Allah in tazarhu wannan mutanen in ka bar su yudillu ibadaka za su batar da bayan ka ya Allah wasiya suke wa injuransu kowane ɗakin waɗin shi wasiya cewa ni makaryaci ne kasabi yudillu ibadaka mana innaka in abaqaita minhum ahadan adallu ibadaka mana ka bar waɗanda cikin za su fitar da bayinka alladina takhluquhum ba'dahum wa zaka halitta bayan su wala yalidu illa fajiran kaffara ai babu wanda za su haifa illa fajiran fil a'mali kafin kulu kafin kal mana fajiri ne baya aiki mana garta kuma zuciyar shi mana ta ta buce mana ba ta bin Allah subhanahu wataala kuma na binu ya faɗa haka ne saboda ƙorewar shi da tsawon zaman lokacin da ya a cikinsu shekara dubu ba hamsin ya san can shi yasa ya roƙi Allah waɗannan mutanen kawai ko da ma Allah ce wasu ba su ƙare mana ya ga yi ga sanin da ya musu kuma ga labarin da Allah ya bashi yanzu na basu ƙara imani kiran yawan wani zafan bayan ƙasa shi ne ya addu'a Allah ya hallaka su Allah ya hallaka su bancin duka wannan ya gabata sai ya ce rabbi da fili ya ce Allah ka gafarta min wani walidai Allah ka gafarta wa mahaifana guda biyu da mahaifina da mahaifiyata waliman dakala baiti baiti ya mu'minan da wanda ya shigo gidana yana mai imani imamu da haka yake ce abin da ake nihi masjidi kenan masallaci na ibnu kasir yake cewa wala mani amin hamlil ayati ala zahiriha babu laifi kuma a fassar ayan akan zahirin ta baiti mana gidana wa huwa annahu da ali kulli man dakhala manzilahu wa huwa mu'min mana ya addu'a ta alkhairi ga dukkan mutumin da ya shiga gidan shi yana mai imani sai ya ce wani mu'mini na wani mu'minat kuma Allah ka yi gafara ga muminai maza da mata malai ce wannan du'a'un jami'il mu'mini na wani mu'minat kaga wannan addu'a ce ga dukkan muminai maza da mata wa zalika ya ummul ahya minhum wal amwat kuma ga wannan ai ya game dukkan masu imani maza da mata rayayyu da matattu malaci wa lihaza don haka yustahabbu misla hada du'a don haka ana so mustahabbi ne mutum ya rika irin wannan addu'a rabbi ghfirli wal walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat rabbi ghfirli wal walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat kada ka zauna za ka yi wata addu'a daga cikin addu'o'i ba ka sanyi wannan a ciki ba ina ta fahimta male ce iktida'an binuhin alaihi salam kina an so saboda koyi da annabi nuhu amince Allah tabbata a gare shi wa bima ja'a fil athari wal adiyati al mashru'a kuma abin da yazo a cikin hadisai da addu'o'in da suka zo daga manzo sallallahu alaihi wasallama zaka ga akwai addu'a wa mayafa guda biyu da mu'mine maza da mata da haka ana so a cikin addu'a duka sa waɗannan guda biyu sai ya ce wala ta zidin zalimi na illa tabara ya Allah kadda ka kamar maimata abin da ya gabata ne ya Allah kadda ka karawa a zalimai komi illa tabaran ai illa halakan sai halaka sai dai ba za su yi imani ba to Allah subhanahu wata'ala kenan ka halaka su ka wato hasarantar da su gaba ke da kenan ka kadda ka karawa a zalimai komi illa khasaran fi duniya wal akhirah duniya da lahira to wannan addu'a ce annabi nuhu ya alaihi salam kuma duk mutumin da yake azzalimi ne to wannan zaluncin ai shu'umi ne dama bayan da za a yi zalunci ya barka ka zauna lafiya in dai kai azzalimi ne kana zaluntar kanka alaƙarka da Allah babu gaskiya akwai zalunci alaƙarka da sauran mutane alaƙarka da 'ya'yanka alaƙarka da matanka mahaifanka babu gaskiya babu dokokin Allah to ba za ka ba za ka ga da kyau ba dama kan kai maka khasarar ne duniya da lahira ta bana da tahsilul hasil ne kenan to wannan shine karshen wato tafsirin suratu nuh alaihi salam da haka kamar da muka faɗa a farkon wannan tafsirin wannan sura mun ce sura ce wadda ake karanta lokacin da ake mana ake karantar da ita lokacin da ake karan ake karantar da manhaji na da'awa koya ma mutum da'awa kissar wannan tana ɗauke da darussuka da dama na farko albadu'u bil aham fal aham duk mutumin da zai kira zuwa ga Allah to in ka zo ka fara da abin da ya kowanne muhimmanci Allah ce wala qad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wala qad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ko ma lakum min ilahin ghayru harkon abin da yake ya fara kiransu kira ne zuwa ka tafi ne to duk mutumin da zai da'awa zaka karantar to tauhidi ya zama shine na farko shine na biyu shine na uku sauran lamarra su zo na hudu da na biyu da biyar da shida na goma na ashirin ina ta fahimta kuma ana so idan mutum yana da'awa to a samu lutufi a ciki tausa samu kada ka zama to kausa kausa za ka ga wurare da dama allah na kisa ce faƙala ya kaumi wannan kalmar ta ya kaumi a cikinta akwai tausayi a ciki ya ku mutane na ina ta fahimta kiranan mummunan addu'a da ya musu bayan Allah ya tsinka ya mishi ne da wato goge wanda ya yawan shekarun nan ya fahimci waɗanda ba su da alkhairi gara Allah ta hiyar da su ya zo da waɗanda suke mana masu alkhairi ina ta gani kuma ana buƙatar haƙuri ana buƙatar haƙuri a da'awa ka kalli alamin tsawon lokacin da ya yi baka fara dawa da karantarwa jiya shekara ɗaya shekara biyu goma shi kenan kawai sai ka ce kaya wannan basa imani shi kenan a ita yi kawai ina ta gani kuma ana son usulubi na at-targhib wa tarhib ma'ana bashiran wani zira kenan a kwadaitar a tsoratar a kwadaitar a tsoratar to haka za a ga darussan suna da yawan gaske kasancewar lokacin namu ya kawo ƙarshe insha Allah kenan a wannan shine karshen tafsirin suratul nur muna wata mun ku fara dai Allah ta'ala ya ba mu ladan kuskure Allah gafarta mana abubuwan da muka ji Allah ba mu ikon aikatawa na guje Allah samu guje musu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban النار آمين. اللهم آمنا في أوطاننا آمين. وأصل أئمتنا وولاة أمورنا آمين. واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رداك يا رب العالمين آمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة آمين. إلا أعنت ويسرت برحمتك يا رحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين